كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai tsira da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farin jakada ina shaidawa babu abin motawa da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kadai kuma annan Muhammadu bawan Allah ne ko manzansa shine mai cewa aikin da Allah ya fi so a wajensa shine aikin da aka dawwama ana yi ba a yi a bari ba ko da ku kaɗan ne aikin hadisin imam bukhari hadisin imam muslim ya ku yan uwana musulmi mafi gaskiyar zance shine zancen Allah mafi alherin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura kirkirarrun abubuwa sababbi bidiyo'i kenan duk wani abu da aka kirkire shi a cikin addini wanda bai da tushe asali to bid'a ne duk wata bid'a bata ce haka kuma duk wata bata tana cikin wuta da haka duk wanda ya rungumi bid'a yake aikata abubuwa kirkirarru waɗanda ba su da asali ba su da tushe an yi wa'azi an faɗakar yaƙi ya ɗauka ya sani cewa ya kama hanyar wuta Allah shirya da mu bayan haka wannan hudu ba tana magana ne akan muhimmancin dawwama akan aikata aikin alheri na'am ni da ku duka mun yi ittifaki cewa yanzu dai muna cikin watan alheri muna kuma aikata alheri mu ne azumi mu ne sadaka mu ne karatun qur'ani mu ne salati mu ne zikiri mu ne kame bakinmu mu ne kame ganinmu mu ne kame mutuncinmu mu ne kame duk abinda zai sa Allah ya fushi da mu duk muna ta kokarin kiyayewa saboda me saboda muna cikin wani wata mai suna watan Ramadan to wannan kamewa wannan ayyuka da ake Ramadan makaranta ce da ake koya mana wasu ayyuka da ake so mu kula da su a iya tsawon shekarar gaba daya idan mutum ya dawwama yana aikata aikin alkhairi to zai samu kyakkyawan alakar zuciyarsa da ubangijinsa akwai haduwa tsakanin zuciyar bawa da Allah lokacin da bawa ya rike wata ibada bai daina bai ci gaba da yi wannan yana kawo wa zuciyar bawa ƙarfi ya ƙara mata dawwama da tabbata da haske akan addinin Allah daman dai abin da ake so mutum ya dawwama ya tabbata akan addinin Allah kada ya ja da baya kada yau a ce mutum ya ya ridda shi yasa wasu malamai suka ce meye hikimar da ta sa aka ce a yawaita ambatan Allah yanzu kayi zikiri da asuba yanzu da azhar ma an ce kai da la'asar ma an ce kai da magariba ma kai zikiri in zaka kwanta zikiri in zaka tashi zikiri in zaka shiga ban daki zikiri in zaka fito ma zikiri in zaka tafi kasuwa zikiri in ka dawo ma zikiri in zaka shiga masallaci zikiri in ka zauna a cikin masallaci zikiri in zaka fita ma zikiri wai in kana tafiya ma zikiri duk inda kake zikiri zikiri zikiri menene hikimar da ta sa aka shar'anta mana yin wannan zikiri da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila me hikimar haka ku ambaci Allah ambato mai yawa ku ta masa tasbihi safiya da maraice Allah ce masu ambaton Allah da yawa cikin maza masu ambaton Allah da yawa cikin mata ya tanada musu gafara da lada mai girman gaske an ce kai zikiri ne don ka rinka tunawa da Allah an ce kai zikiri ne don ya zama zuciyarka tana da alaka da mahalicci kayi azkaru sabahi kuma ka zo kai na masayi ka zo na kwanciya bacci ka zo na farkawa bacci ka zo na tafiya masallaci ka zo na shiga masallaci ko yaushe rayuwar bawa gaba ɗaya a liƙe take da ambatan Allah dan a samu dawamu sila baina qalbil mu'min wa baina rabbih a samu wato dawwamammiyar alaka tsakanin zuciyar bawa da kuma ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa dawwama akan ayyuka na kwarai a lokacin da mutum yake cikin lafiya da yalwa da wadata wannan zai ƙara danƙon alaƙa tsakaninsa da Allah abinda nake nufi a nan ka rike Allah ba wai don baka da lafiya ba ka rike Allah ba wai don talauci yake ya dame ka kake neman kai addu'a ya baka wani abu ba da ya baka daina zuwa ba ka riƙe Allah lokacin kana cikin walwalarka da wadata da rufin asiri to wannan bawa yana samun kusanci da Allah kuma malamai suka ce irin wannan tunawa da ubangiji lokacin wadata tunawa da ubangiji lokacin lafiya tunawa da Allah lokacin da kake da mulki tunawa da Allah lokacin da kake da dama to yana taimakon bawa a lokacin da ya fada cikin wani bala'i na gaba duk cikinmu ba wanda baya kan hadari duk cikinmu kowa yana kan hadari irin nasa ko dai na ciwo ko na cuta ko rashin lafiya ko hadarin mota ko hadarin jirgi ko hadarin kaza ko ko ko ko ba wanda ba wani kalamici da yake fuskantar shi me amfanin dawwama kana ibada me amfanin yawan ambaton Allah shine lokacin da Allah ya kaddara maka a kaddara wani bala'i ya fado maka wani masifa ya zo maka aka shirya maka wani sharri to a lokacin Allah zai ce wannan ambatonsa da kake yi wannan dawwama da ibada da kake yi sai a ɗebo wannan ya zama kariya gare ka akan dukkan masifar da za ta same ka wallahi bayan Allah da yawa Allah yana kare mana wasu masifu da bala'ai saboda dalilin zikiri da ambaton Allah da kama addini da ibada da azumin nafila da salloli da nafilfili nan da muke yi ne da yawa kuma shi Allah idan ya zo kare maka ai ba sai ya gaya maka ya kare maka ba da haka ku bi Allah don ku samu ganimar gobe mutum ya rike Allah saboda in bala'i ya zo mai da sauki duk wanda ya rike Allah ko sharri ne ya zo sharrin zai zo mai da sauki amma duk wanda ya saki ubangiji yake sakaci to idan bala'in ya zo ya fi gigita shi ya illata shi ya illata masa iyalinsa ya illata masa dukiyarsa ya illata masa wajen zamansa a yi masa barnar da kawai dai mutane za su yi Allah sauƙi kuma da ƙiri ya miƙe ya tashi amma mai kiran Allah mai dawwama akan bin Allah to ko bala'in ya zo sai ga Allah ya canja masa da mafi alheri ga annabin Allah annabi Yunus alaihi salatu wassalam bawan Allah annabi Yunus wani abu ya samu tsakaninsa da mutanensa ya masu wa'azi suka ƙi su bi shi fushi ya kama shi ya tafi ya bar garin ransa ya ɓaci yaya Allah ya turo ni wajen ku na yi muku wa'azi kun ƙi ku saurare ni ransa ya ɓaci ya fita yana cikin fushin nan ya je bakin kogi yana neman jirgi da zai hau ya tafi inda zai tafi jirgin ruwa bai samu ba ya daɗe sai can sai ga jirgi ya taho da kaya niki-niki ya tsaye da jirgi-jirgi ya tsaya sai dangwala ya shiga yana shiga cikin jirgi an yi tafiya an je can tafiya ta yi nisa sai jirgi ya canja tafiya sai fara rawa zai nitse matukin jirgin ya ce alamu yana nuna jirgin nan kaya ya masa yawa dole sai an rage masa kaya a ina a cikin ruwa me kayan mutane ne kayan kowa ya shiru ya ƙi yadda a rage da shi shi dai daman direba ba zai sauka ba shi bai da matsala ya ce ko ɗaya ya fita ko mu mutu gaba ɗaya sai aka ce ato tun da kowa dai baya so ya mutu a yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a kawai sai ta faɗa kan annabi yanus aka ce a dai saki annabin Allah ƙuri'a ta fada shi a wula shi a shirwa aka daɗa yi ta fada gare shi aka sake buga ƙuri'a annabi yunus zai ƙuri'a da ta fada kansa daga nan ya fara tunani ce kai akwai wani abu tsakanina da Allah mahalicci na ya tuna cewa Allah ya sa shi wani aiki Allah ya sashe wani aiki bai gama aikin ba ya yi fushi ya taho yau gashi ya gama da jarrabawa sai da ya zaɓi da ya zauna tare da mutanen su ta ɓata masa rai shi ya fi masa alheri shi a ganinsa akan ya zo yanzu gashi zai zo ya fada ruwa ya yi tawakkali ga Allah ya tsunduma cikin ruwa shi ne Allah ce wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaka ila al-fulki al-mashhun fasahama shine ƙura'a ɗin fakana min almudhadin faltaqamahu alhut wa huwa mulim falawla annahu kana min almusabbihin kana min almusabbihin almudawamatu ala al'amali salihah laula dhalika kenan la labisa fi batnihi ila يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون annabi yunus alaihi salatu wasalam yana tsunduma sai Allah ya koro wani babban kifi sai ya bude bakinsa sai ya zo ya haɗe annabi yunus bawan Allah bai farga ba kawai sai ganshi yana juyawa sai ganshi a cikin cikin kifi wani irin kifi ne wannan katon kifi kuma bai mutu ba yana numfashi amma sai ya gashi shi kadai ne kuma ba a cikin ruwa yake ba ya tabbatar wata dabba ta haɗe shi ita kam ta tafi yawonta ta ɗauka ta samu abinci duhu shine Allah ce zulumat fanada fi zulumat yayi kira a cikin duhu duhun ruwa duhun dare duhun cikin kifi ko hannunsa baya iya gani wace irin rayuwa bawan Allah ne yi a cikin kifi shine Allah ce wa zannuni iz zahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ألوك تنسيتنا الله tun da dama aikin Allah yake yi ya ga ba zai bari ba to daman kafin annabi Yunus kifin ya kama shi ai yana kiran Allah da haka da kifin ya kama shi ko ya cinye shi kuma ya ci gaba da kiran Allah ne Allah ya ce da ba don falaula annahu kana min almusabbihin da ba da annabi Yunus ya kasance cikin masu yin tasbihi min almusabbihin kuma sai ce kana dama yana yi shine abin da ake ta gaya maka ka lazimci aikin alkhairi dan in bala'i ya zo maka mala'iku za su ce da mun bawan Allah nan yana yi kaza yana yi yana yi kaza ba wai in ka fara ka daina ba lalabi fi batnihi ila yawmi yub'atun Allah ya ce wallahi sai ya zauna cikin cikin kifin nan haka za mu ta ajiye sai rayuwarsa gaba daya a cikin cikin kifi har Allah ta shi kiyama gabanin shi kenan amma ina sai Allah ya bayyana sai Allah ya sa kifin ya amayar da shi ya amayar da shi ya fito sai ga annabi Yunus yana yana rayuwa malamai anan suka ce dawwama akan aikin alkhairi shi ya taimaki annabi Yunus alaihi salatu wassalam sannan kuma tunawa da Allah a lokacin da mutum ya shiga bala'i shi ya taimake shi kuma wannan yana nuna cewa ashe aikin alherin da kai jiya da shekaran jiya shekarar bara shekarar kaza zai iya kare ka daga wani bala'i da zai zo maka da baka san yaushe bala'in zai zo maka ba mantawa kake yi amma dan adam yana tare da bala'ai masu tarin yawa malam dan uwanka yana nufin ka da sharri da yawa da wanda ka sani da baka sani ba wallahi wallahi wani masoyinka ne a zahiri amma in ka ji bala'in da yake kulla maka inda ba dan albarkacin zikiri da ambatan Allah ba tuntunin da yake fadda kai ya gama da kai ka rike Allah ka samu wani karfi na musamman ka kama gaskiya Allah ya maka taimako da agaji ka fi karfin kowa tunda kana tafiya ne da karfin Allah tabaraka wa ta'ala yan uwana dawwama akan aikata aikin alkhairi dalili ne na ainihin sa mumini ya samu husnul khatima kyakkyawan cikawa duk wanda ya rike wata ibada ba wai yayi ya bari ba ya dawwama yana yin ta ya mutu akan ta to ya samu husnul khatima kyakkyawan cikawa dawwama akan aikin alkhairi yakan sa mutum ya samu kauracewa as-sayyi'at munanan ayyuka to tunda kullun kana aikin alheri ai wannan alherin ya mamaye lokacin da za a bar maka je ka aikata aikin barna mai karatun qur'ani kullun yaushe ya samu lokacin jin kida mai karatun alqur'ani kullun yaushe ya samu kallon tsiraici mai azumi kullun yaushe ya damu da zuwa ya je ya aikata fasadi da barna tunda azumi yana ma da kariya wa dan adam ya Allah ka ba mu husnul khatima shi yasa Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti bil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha sannan daga cikin amfanin dawama akan aikata aikin alkhairi kada a bari shine shiga aljanna karshen morewar aikata aikin alheri shine zaka shiga gidan aljanna ga Bilal wata rana manzo Allah ya shiga gidan aljanna Allah ya nuna masa tunda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwayoyin sun zo Allah ya kai shi gidan aljanna ya zaga ya gani kamar da Imam Ibn Kasir ya kawo a cikin littafinsa Kitabul Janna Allah ya dauki manzon Allah tare da mala'ika Jibrilu suka zagaya a gidan aljanna yana ta nuna masa yace wannan shine kaza wannan ita ce bishiyar duba yace mecece bishiyar duba yace wannan ita ce bishiyar da duk wani suturar dan aljanna daga jikinta ake buga shi wannan bishiyar duba duk wasu koguna na gidan aljanna daga tushen daga gindinta Allah yake fitar da ruwan yake fita bishiyar duba duk wani launi kala duk wani kala na duniya a jikinta yake ya ƙara gaba ya ce wannan fa menene ya ce masa wannan su ne kaza matan horin ɗin kenan ɗan adam bai taɓa sanin su ba lam yazmin sunna in sun kabla wala jan ba san duniya ba ba san komai ba kawai wannan an halicce su ne don bayin Allah masu ibada masu bin Allah Allah ya musu wata halitta ta kyau ba abin da ya fi su kyau halitta kowane mutum daya a gidansa a gidan aljanna yana da mace guda saba'in da biyu riwaya ta ce biyu na gidan duniya ne za a dunkule masa a kawo masa saba'in mata aljanna ne duk mata aljanna aka nuna masa aka ce mai duk 'yan mata ne auruban atraba li ashabil yamin masu tsaran shekaru daidai masu son mazajensu da ƙauna duk Allah ya ta nuna masa to a cikin tafiye-tafiyensa sai ya jiwo karan takalman bilal a sai ya jiwo karan takalman sai ce waye wannan sai aka ce ladaninka ne bilal karan takalmin bilal ne a cikin gidan aljanna bai ga gangan jikinsa ba amma ya jiwo mai hashfata na alai karan taharruki na alai kenan motsin takalman bilal gari ya waye kamar yadda cikin bukhari da muslim riwayar abi huraira manzo Allah ce ya bilal bayan sallah asubai haddithni bi arja amalin amiltahu fil islam ka gaya mini aikin da ka fi tsammanin samun rahama da jin kai da tanyo da agaji a wajen ubangiji wanda ka taba aikata shi a cikin musulunci wannan wani aiki ne ka aikata yace fa inni sami'tu daffana alayka fil janna naji karan takalmaka da motsi baina yadayya fil jannati a gabana naji motsin takalma na tambayi jibril yace min aikai ne jibril bai san an yi wannan abu wannan wannan al'ada bilal bai san an yi wannan abu ba kai ranar bilal ya samu albishin mai dadi bilal ya shiru ya kalli manzon Allah ya ce ya rasulullah ma amiltu amalan arja indi ni ban taɓa yin wani aiki ba da nake tsammanin ta dalilinsa Allah Ubangiji zai bani wannan falala ya ce lam a taɓahar tahuran ko tahuran fi sa'ati lailin auna har ban taɓa yin alwala ba ko da daddare ko da rana yana nufin ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba illa sallaitu bi zalika tahur ma kutiba li an usalliya in dai nayi alwala alƙawari na ne wannan sunnar bilal ce shi kuma in dai ya yi alwala to sai ya busar da alwalarsa da raka biyu ka taba gwada wannan ya ce haka kurin na gani ina so in yi wa Allah bauta sai kuma Allah ya datar da shi ya zama sunna ai tunda ya faɗa a gaban annabi annabi ya yi indozin annabi ya tabbatar a wata riwaya ta tirmizi bilal din ya ce ina da wata ɗabi'a kuma ban taɓa kiran sallah ba duk kiran sallar da na yi sai na yi raka biyu in dai na kira sallah to ina da raka biyu tare da kiran sallah na ka duba bawan Allah mai nema a wajen Allah bai wadatu da kiran sallah ba sai ya yi sallah kuma ya ce kuma hadasi alwalata ba ta taɓa karyewa ba a wannan riwayar ya ce face ina tana karyewa sai na jaddada ta kuma sai na ga wa ra'aitu anna lillahi alayya raka'atayn in ga cewa Allah yana bi ya bashi raka'a guda biyu sai na raka'a biyu wanda Allah ce to wannan shine sababi yanzu kaga mudawama kenan kullun ne abin tausayi gare ni da kai yau mun zama mutanen kirki a watan Ramadan tsoron Allah ya zo mana har baki kamar zai zuba amma kuma ana sallah ranar da aka yi sallah wasu da daddare sun tafi gidan fati ulaika humul khasirun alladhina khasiru amalahum gobe wani zai tafi gidan facin da yake zuwa a garin nan malam akwai gidan faci gidajen faci gidajen rawa gidajen kiɗa gidajen tsiya gidajen rashin mutunci gidajen swimming pool a shiga ai wanka da maza da ba abun da babu a cikin wannan garin nan mai albarka amma yanzu wallahi duk a rufe suke ku je ku zagaya ana samun ƙananan yan iska a kasuwanni ko a tasha mutum ya sa wa idan sabula ya je ɗauki abinci ya ci shi ma yana ɗan ɓuya akwai su ɗaiɗaiku ko a wasu gidaje haka ya sha a shararu amma duk gidajen nan da na gaya muku ba customers yau ka bincika ka zagaya ka ji duk a rufe suke daman hutu suke ba wai an yi ramadan ka duba wani automatic correctional centers kenan da Allah ya kawo a watan ramadan jara hali automatically har itali yana gyaruwa amma wallahi mala ana cewa da an yi idi za su koma aiki za su fara goge-goge da gyare-gyare wa zai koma dan uwanka musulmi mai azumin nan da kuke tarawihi da shi ba mamaki wanda kuka zo tahajjudi da shi zai koma wace mata za a kai wannan dai matar wanda ta saka hijabi tun da ramadan ya zo shaidanu in ramadan ya zo duk su sa hijabi idan ramadan ya fita su cire hijabi duk allah yana kallon ku tabaraka wa ta'ala to wannan yana nuna mana hadari mutum ya wayi gari yana aikata wani aiki kar a wayi gari aikin da kake watan kake bautawa ba Allah ba me yasa ai ramadan din ba ramadan da ake bauta ba Allahu ramadan ne rabbu ramadan da ake bauta ma ubangijin ramadan ake bauta ma to yaya a ramadan ka gyaru kuma yanzu ana yin sallah sai ka daina kenan watan kake bautawa to ka je watan ya baka lada tun da yana bayarwa yan uwana dawoma akan aikin alkhairi yana sa Allah ya so mutum idan ka samu soyayyar Allah in ka samu yardar Allah ana samun soyayyar Allah a duniya ana samun ƙarshen darajar bawa a gidan aljanna shine samun yardar Allah to ka gama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa kamar yadda zuwa hadisul qudsi bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci gare ni bin nawafin Allah da kansa yace ana neman kusanci zuwa gare shi bin nawafil me nawafil nafilfili nafilfilin sallah yana kusantar da kai da Allah nafilfili na sadaka yana kusantar da kai ga Allah nafilfili na azumi litinin alhamis ayyamul bid siyamu daud yana kusantar da kai ga Allah wai mai bawa yake nema ne irin sama da ya samu kusanci da Allah yace duk wanda yake wannan zai samu kusanci da Allah idan ya kusanci Allah kuma hatta uhibbahu Allah yace zan so shi kaji Allah yace yana son ka Allah yana son ka yayin yace fa idan ahbabtuhu idan na so bawa na kuntu samahu alladhi yasma'u bihi zan zama ni ne jinsi da yake ji kamar yaya duk abin da zaka ji abin da Allah ya yarda da shi ne zaka ji kunnen ba zai yadda ya ji abin da Allah baya so ba wa basarahu alladhi yubsiru bih zan zama idonsa da yake gani wa yadahu allati yabtishu biha zan zama hannunsa da zai taba duk abin da zai taba abin da Allah ya yarda da shi ne wallahi hannunka ba za a bar shi ya taba haram ba wa rijluhu allati yamshi biha zan zama kafarsa da yake tafiya da ita yace wala in wa in sa'alani la utiyanna wannan bawa wallahi idan ya tambaye ni wallahi sai na bashi wa in sa'adani la uidanna idan ya nemi tsari na kuma wallahi sai na kare shi mallan Allah ne yake rantsuwa akan wannan yace babu abin da ne taraddudi in ji Allah tabaraka wa ta'ala walillahi almasalul a'la ya rabbi ya rabbi amanna bik yace irin kaiwa da komo wanda nayi wajen daukan ran mu'mini Allah in ya tura a dauki ran mu'mini shi da kansa Allahu ta'ala madaukakin sarki mai tausayi mai jin gayi ya ce gabawana yana ibada gabawana yana bina gabawana yana min da'a lokacinsa ya ƙare na tura ɗauko ransa kamar ka a ɗauki ransa saboda mumini ne kamar in bashi ya ci gaba kuma na lura ya karahul maut mumini ne amma baya son mutuwa yana son a bashi ya ci gaba da bautawa Allah ya ce amma ina wa akrahu musa'atahu ni kuma ba na so in bata masa ba na so na bata masa Allahu akbar me yasa bawa ya samu wannan matsayi shine almudawamatu ala al'amali salihah ya ku yan uwana musulmi mu sani cewa idan ramadana ta kare yau da ramadana ta zo karshe 'yan kwanaki iris suka saura a fatiha an kammala sai kuma mai nisan kwana baɗi da rai da lafiya Allah kai mu da rai da lafiya to mutane sun kasu kashe uku ku ji su sai ka ji a ina kake mutanen farko su ne mutanen da suke alkhairin wa ta'a daman asali kafin ai ramadan daman suna kan alkhairi suna kan yi wa Allah da'a lokacin da ramadana ya zo sai suka daɗe suka daɗe naɗe hannayensu suka daɗe naɗe ƙafafuwansu suka naɗe damtsansu sai suka ninka aikin da suka saba suna yi daman suna yi amma da ramadan ya zo tun da ramadan ne sai suka ninka kaji abin da ake nufi daman suna yi amma ramadan ya zo sun ninka ya ninka na filfilinsa ya ninka yawan sadakansa ya ninka yawan karatun ƙur'aninsa ya ninka yawan tubansa da istighfarinsa ya ninka yawan lazimtar masallacinsa suka ninka Allahu akbar suka mai da ramadan ganimatar rabbaniyya wata ganima ne ta ubangiji da Allah ya kawo za su wawashe ta wani bonus ne kaji masu imani warwatsu take a ramadan a yi maza maza maza a aikata aikin alkhairi don kada watan ya wuce aka ce istaksaru min alkhairat suka yawaita aikin alheri can su ne can su ne can su ne shi fa mumini aikin alherin ramadan fa ba wai sallar tarawih bane kawai a'a yana tafiya ma yana alheri tare da iyayensa yana alheri iyalinsa ma suna samun canji iyayensa suna samun canji a wajensa saboda ramadan mu'amalarsa tana canjawa alkhairinsa yana yawa saboda zuwan ramadan istaksaru min alkhairat suka fuskanci rahamar ubangiji suka miƙa hannu suka ce Allah ka bamu suka gyara abin da ya kubuce da sun yi suka ce akan kaza suka ce yanzu bari su gyara tuban da basu yi ba bari suka ce bari su yi shi yanzu suka rage bacci suka hana idan su bacci ana bacci suna tsaye a masallaci sujjadan wa qiyama ramadan tana karewa illa wa qad alatu tubahtuhum inda rahman face matsayin sai da ya kara matsayi kuma a wajen Allah sakamakon ana gama ramadan kawai sai suka samu karin darajar matsayi imani ya ɗaukaka daraja a wajen Allah ya ɗaukaka sannan suka nisanci wusar jahannama ibadar da suka yi a ramadan ta nisanta su jahannama ya rabbi ka sa mu cikin waɗannan bayan Allah ka sun farko na biyu su kuma mutane ne da kafin ramadan fi iradin mughafza kafin ramadan ta zo sun kau da kai suna cikin gafala suna cikin rafkana yana zuwa sai suka zama salihan bayi sai suka gyaru a yanzu ramadan ne a yanzu ko shaidanci ne wasu ya ce a bari sai dai bayan sallah wannan idan ya mutu a unguwarsu ba sai a kira limamin unguwarsu a ce wai ya zo mai sallah in wannan ya mutu sai uban sai zo ce dana ya mutu musulmi ne a zo mai sallah wallahi akwai yaran da ba su azumi wallahi akwai yan matan da ba su azumi to irin waɗannan ramadan din ya shiga ya fita ba abin da ya kare su da shi waɗannan su ne al'aksarun su ne al'khasirun alladina dalla sa'ihun fil hayati duniya manzo Allah yana cewa Allah ya tirsasa hancin mutumin da watan ramadan ya shigo sun man salaka har ramadan din nan ya fita ba a gafarta mai zunubinsa ba wannan yayi asara hadisin imamu tirmizi albani ya inganta wannan hadisi imam al-hasan al-basri yake cewa Allah ya kawo wata ramadana wuri ne na tsere da musabaka ga bayan Allah masu imani yace wasu sun yi musabaka sun rabauta wa takhallafa akharuna fakhabu wasu kuma sun ja da baya sun yi asara sun tabe inji imam al-hasan al-basri yace abun mamaki min al-la'ib ad-dahik mai dariya mai wasa wanda ranar kiyama za ta zo yana kallo ana yin sakayyar gidan aljanna ga wanda suka kyautata suka yi ibada shi kuma yana cikin almubdilu na waɗanda suka yi asara ya kai wanda kake zunubi ka koma zunubinka ka sani ubangijin da ya hana ka ɓata masa ya hana ka sabon Allah kafin ramadan shine dai na ramadan kuma shine na bayan ramadan shine ubangijin muharram da shawwal shine sha'ban shine ramadan shine zulhajji shine zulqida ubangiji ɗaya ne ake bautawa ba guda biyu ne ya za ka koma ka ci gaba da saban Allah bayan Allah ya tsarkake ka yaya za ka koma cikin saban Allah tabaraka wa ta'ala bayan Allah ya ya kankare maka zunubinka yanzu Allah ya yanta ka daga wuta wataƙila ka shiga cikin yantattun wuta kuma ka cewa Allah ba na so ka daga komawa an yanta ka ba a watan nan an yanta ka kayi sallah kayi ibada kayi azumi shikenan kuma ana koma sai ka koma ruwa ka je ka koma aikin yan wuta to ya za a yi da kai sai a bar ka da komawa kayi asara Allah ya sa takardarka ta zama fara daga zunubai ka zo ka ɗebo gawayi ka bakanta takardarka la ilaha illallah yan uwana musulmi ku sani kowane abu yana da alama daga cikin alamomin karban aiki shine almuwasalatu fihi wal mudawamatu alaihi wal istimraru alaihi ka ci gaba da yi na'am ba lalle ne a yi ta sallah irin ta Ramadan ba amma kuma ya zama ana da wani kaso da ake na'am ba lalle ne a ci gaba da karatun Qur'ani irin na Ramadan ba in an yi haka an kyauta to amma kuma kada mutum yanke ya daina gaba daya lalle ya zama ka dauki wani training na musamman da za ka ci gaba da yi ka nuna wa Allah fa a shirye kake ka bauta masa ko da a watan shawwal ne da aka ya koyan uwana mai hankali a cikinmu shine ya zama ya lura shin aikinsa an karɓa ko ba a karɓa ba alamar karɓuwan aiki a ga ka ci gaba da aikin alheri alamar ba a karɓi ramadan ɗinka ba a ga ka ɓarar da shi tun daga bayan sallah ka shiga uku lallai idan har ramadana ta ƙare in ramadan ta zo ƙarshe to ubangijin ramadan ya ƙare idan ramadana ta ƙare to aikin mumini ya kare yanzu aikin mumini sai a ramadan yanzu karatun qur'ani sai a ramadan yanzu sallar daren sai a ramadan yanzu sadakar sai a ramadan yanzu kaza sai a ramadan aikin mumini ko yaushe ne yana ci gaba baya dainawa wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin wasu mutane yau sun saba da sallar jam'i amma abun mamaki ana gama ramadan sun daina zuwa jam'i na rantse muku da Allah ɗaya tak ba biyu ba akwai wanda ba a ganin sa a masallaci jam'i sai in ramadan wataƙila makocinka ne wataƙila babanka ne wataƙila yayanka ne wataƙila dan uwanka ne da ramadan ta yi zai rinka ɗauko sallayarsa amma ana gama ramadan ka daina ganin sa a masallacin unguwa yana zuwa jam'i in kaga ya zo jam'i to juma'a ce zo shi ma kar a masa fenti unguwa a ce baya zuwa juma'a ya koma inda yake la ilaha illallah Allah sa baka cikin irin waɗannan wasu sun saba bakin su ya saba sun yi azumin baki sun daina giba sun daina annamimanci suna jin tsoron ƙarya saboda waɗannan duk suna karya azumi amma kuma ana yin sallah sai su koma ina wanda idon sa yayi azumi ya zama mutumin kirki waye su duk baya bude abun kallon banza ya zama salihi baya budewa wasu talabishin ɗin ma zani ake sa musu sai dai masu kallon sunna tv ko afirka tv ko wani ba za a kalla ba amma wallahi ana yin sallah za a ɗauko fimafiman nan a ci gaba da sawa la ilaha illallah ina wanda kunnensa ya kiyaye daga jin haram ya kiyaye daga jin giba ya kiyaye daga jin annamimanci ya kiyaye daga jin kiɗa da waƙa yau da ramadan da wahala kaga mutum yana kunna kiɗa da waƙa yana yi amma ramadan tana sauka sai ka ji wayarsa kiɗa da waka a daidaita sahunsa kiɗa da waka shagonsa kiɗa da waka ofis ɗinsa kiɗa da waka rediyonsa kiɗa da waka motarsa kiɗa da waka na rantse maka da allah ɗaya riwaya ta zo ingantacce duk mutumin da ya lazanta jin kiɗa da waka ana jiya masa tsoron ya mutu yana munafiki babban sha'ani ne fa babban hadari ne fa kuma suka ce yurisun alghina yurisun nifaq kada kada da wage wage suna suna gadar da munafurci a zuciyar dan adam mai jin kida da waka ranar kiyama za a narka ruwan dalma ta wutar jahannama dalma ta zama ruwa ai ta tsiyaye masa a kunnan dama yana fita yana shiga ku sai ya kuranye ƙwaryan kan gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma yau ka duba yadda mutane suka mai da kira da waka halal halal waya ka da kira da waka ake kiranka ya ahlan sunna ya mai son annabi ya mai tsoron Allah motar ka kida waka wallahi kida da waka haram ne gidanka ba hijabi kida da waka kullum baka ma taba jin cewa Allah zai tambaye ka ba idan ka ji kida da waka baka kashe rediyonka ba ka shirya hisabi ranar tashi alkiyama ka ji ƙur'ani ka ji wa'azi na'am ka kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Imam Ibn Kasir kawo har yanzu a cikin littafin na Kitabul Janna yace yayin da aka haramta wa mu'minai jin kida da waka a duniya idan suka zo gidan aljanna sai Allah ya ce wa matan hurul in ku zo ku yi musu waƙe-waƙen da suke so irin na wanda a duniya aka haramta musu aka ce matan hulun nan za su rinka buga waka a gidan aljanna a gidanka irin wakan da kunnen dan adam bai taba ji ba dan aljanna zai zo ya miƙe ya daga ɗaya kan ɗaya ya ɗora ana masa waka yana shakatawa annabi ya ce ina wanda aka haramta musu shan giya a duniya suka haramtu suka yadda suka haramta to a aljanna akwai khamrun gidan wato wato wato kogi na giya kogi na giya kogi guda fiha anharun min ma'in anharun min asalin musaffa anharun min khamrin ladzatin lisharibin وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات الله يقول كما يقول ميسا الدنيا أنت كركشا كهبرا wasanni da aka hana duk a cikin aljanna akwai idan dan aljanna ya sha'awar yayi wani wasa a duniya da aka haramta masa kawai sai Allah bude masa iya ganin sa sai ya ga wannan wasannin kawai wani ya zo ya tambayi annabi yace ya rasulullahi idan mutum yana son da a gidan aljanna ya za'i sai annabi shi ai ba haihuwa gidan aljanna ya ce to idan yana sofa sai aka ce to zai samu ai duk dan aljanna in ya bukaci abu sai Allah ya bashi da daukar cikin da girman jaririn da haifinsa da komai da komai duk a lokaci ɗaya ne kudin tsundum za ka yaron ya fito a riwaya aka ce duk matar da aka sadu da ita a gidan aljanna ana girma saduwa da ita za ta koma yadda take sabuwar budurwa sabuwar budurwa duk namiji yana da sha'awa yana da ƙarfi yana da lafiya komai akwai mu yi haƙuri mu ci moriya a duniya mu yi haƙuri da duniya mu ci moriya a lahira ‘yan uwana mu kiyaye allah kiyaye mu da ƙarshe akwai abubuwan da aka shar'anta mana mu kula da su a cikin wato yake da alaƙa da wannan azumi shine sadaqatul fitr ko zakatul fitr shine allah ce kad aflaha man tazakka a cikin fassarar da yawa da malaman tafsiri suka yi akan qad aflaha man tazakka ya rabauta wanda ya cire sadaqatul fitri wallahi tun shekaran jiya mutane kira na suke malam yanzu wannan sadakar dole sai an yi ta yanzu malam halin nan da ake ciki yanzu halin kwanan shinkafa kaza kwanan masara kaza subhanallah to hukuncin sadaqatul fitri duk wanda ya san ranar idi yana da sauran abinci bayan abincin da zai shirin sallah akwai wani dan saura to wajibi ne sai ya cire sadaqatul fitr wanda ko bai da shi iya na sallan ne kawai bai aje abinci bai da iko to ka zauna cikin waɗanda za su ci a kira ka a baka ka karba duk wanda kai kake ciyar da shi yau ciyar da shi ya zama wajibi yana karkashin ka to duk sai ka cire masa da karamin yaro da babba har wanda baya azumi da namiji da mace da bawa da ɗa amma musulmi kamar yadda riwaya ta zo cikin bukhari da muslim riwayar imam wato abdullahi dan umar rahimahullah lokacinta tana zama wajibi ne da zarar an ce maka an ga wata ana cewa an ga wata kafin gobe a tafi sallar idi sadaqatul fitr ta zama wajibi shine waqtul wujub lokacin wajibci amma waqtul jawazi lokacin halaccin ka fitar kwana ɗaya kafin sallah kwana biyu kafin sallah irin yau da gobe kenan tun yau da gobe cire kayanka ka irga iya adadin kayukan da suke cin abinci a gidanka tun daga kan matarka ko tun daga kan mamarka har zuwa jariri malaman fiƙiyu suka ce an so ɗan jariri ma da yake cikin ciki da ake tsammanin haihuwarsa sai ma a cire masa duk neman lada ne ya ake cirewa kwano ɗaya cikin ruwa shine ake cirewa shinkafa ne masara ne dawa ne gero ne Allah ya hore ma duk abin da zaka bayar ka bayar shi mai amfanin sadaqatul fitri yan kurakuran da aka samu a cikin Ramadan wataƙila ka dan yi laifi ka dan kalli wani abu na haram ka yi sakaci wataƙila baka tashi ba ka yi ibada wataƙila baka yi kaza ba istighfarin ka baka yi ba ko ka dan rauna ne azumin naka ta wani guri ka je kasuwa ka kalli matan mutane ka je kaza ka yi abin nan musamman dan kasuwa ma a ce ba zai sadaqatul fitr ba kai da kullun idan ka gashi nan abin da sai Allah sai dai Allah tsawake to kun ga amfanin sadaqatul fitr idan ka cire zai wanke maka tas azumin ka sai shiga wajen Allah babu komai ina fatan kuna ce fahimta abu na karshe sai kuma azumin sai ta shawwal aikin maza kenan mutanen kwarai manzo Allah ce duk wanda ya azumin ramadana sannan ya biyo da sitta shawwal Allah zai bashi ladan kaman yayi azumin zamanin sa gaba daya jama'a azumin sitta shawwal an yi umarni a yi ana gama ramadan karman sun ce sun dan karhanta cewa kar a haɗe shi kada jahilai su ga haɗe yake ka dan huta kwana ɗaya biyu amma washe gari ka ɗauka duk ya halatta ka jera shidan kalami lafiya wallahi za ka kamar baka yi ba duk wanda ya yi azumin sitta shawwal Allah zai rubuta masa ladan azumin shekara in ya haɗa ma da na ramadan kana da azumin full shekarar nan a wajen Allah ka yi azumi gaba ɗaya wanda yake da ramuko a kan shi ya yi ƙoƙari ya yi ramuwan kafin ya sitta shawwal amma in ya ga zai takura to an ba shi dama tun da shi wakati lokacin ramuwa wakati ne muwassa yalwataccen lokaci ne a shari'a kai ramuwa shi kuma sita shawal mudayyak ne a bisa zance daga cikin maganganun malamai iya sita shawal din za ka yi to fara yin sita shawal daga ba sai ka zo ka yi wannan azumi na ramuwa matar da bata yi azumin ramadan ba to za ta yi sita shawal in tana so eh in za ta rama ramadan sai ta sita shawwal ɗinta ko kuma ta yi ramuwarta sannan ta zo ta sita shawwal amma da yawa malamai suna cewa ka sauke na farillan kafin ka zo ka yi na nafila din kar ku manta da sita shawwal ku sa ƴaƴan ku su yi ku sa a masallatai a yi a ci gaba da kawo abun buɗe baki a masallatai iya tsawon watan nan sita shawwal da yawa alhazanmu sun tafi aikin umra za ga ba sa dawa sai sun gama sita shawwal saboda suna suna wurin masu imani za ka zo masallaci da dabino da lemo da ruwa da komai da komai mu ko yau tun da ana yin sallah mai dibino ya daina kawo mai kosa ya daina kawo mai lemo ya daina kawo kowa ya tafi wani kuma bai da inda zai sha ruwa sai a masallaci ya ubangiji ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani ka karbi ibadan mu ka sa aljanna makomar mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wa qumu ila salatikum yarhamukumullah